نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
باب ما يجب فيه قصر قصر الصلاة مم.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع مم.
أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي ل- نعم بذي بذي الحليفة باب ma ya jibu fihi ƙasrus sala wato wannan babi yana magana dangane da inda yake zamantowa sunna ce mai ƙarfi wato mutum ya gajarta sallah wato baban da yake magana akan bulaguran da yake zamantowa sunna ce mai ƙarfi gajarta sallah a cikinsa yajibu ma'ana yusannu sunnatan mu'akkada wato wanda aka sunnanta sunna wanda take mai ƙarfi ba wai yake zamantowa wajibi ba saboda a malikiya alƙasru sunna ce mai ƙarfi ba wai wajibi ba ne ba dole ba ne wannan shine sananne kuma akwai gurare da dama wanda za mu ga cewa al'imamu malik ko kuma a malikiya wato misali a risala za a ce kaza wajibatun amma kuma za ka ga an ce sunna ce mai ƙarfi an gane ku to shine wannan al'imamu malik a nan ya yi babi akan bayanin inda ya dace a ce mutumin da zai yi bulaguro to bulaguran shi in ya kai da guri kaza zuwa guri kaza to wannan sunna ce mai ƙarfi ya gajarta sallah mai raka'a hudu ya maido ta raka'a biyu an gane ko حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر wato al'imam ubaidullahi ya ce babanmu yahya bunu yahya allaitsi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi' maula abdullahi bin umar نعم anna abdullahi bin umara kana idza kharaja hajjan haƙiƙa abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa umar dan khattab ya kasance wato idan ya fita daga birnin madina yana mai nufin zuwa makka saboda bayar da ibada ta hajji au mu'tamiran ko kuma ya fita daga birnin Madina yana mai nufatar Makka saboda zuwa bayar da ibada ta Umara, ƙasarar salata bidil hulaifati, wato yana fara yin ƙasarun sallah a wannan masallaci na Zulhulaifa. Wato a nan tsakankanin wato Makka, tsakankanin Madina da Zulhulaifa, wato bai huce mil shida, an gane ko? To, amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan masallaci na Zulhulaifa yake fara yin ƙasaru. Kamar yadda abu ne wanda yake sananne duk wani wanda yake zauna a binni in ya tashi zai yi bulaguro. To, yana fara yin ƙasar ne lokacin da ya huce gonakai wanda ake jingina su zuwa ga wannan birni ɗin ko?
نعم To, ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan ya tashi daga Madina. inda yake fara yin ƙasar yana fara yin ƙasar ne a zulhulaifa an gane ko tsakankanin mil shida kenan saboda anas dan malik ya ce sallaitu zuhura bil madinati ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'an wa sallaitu al asra bi zulhulaifa raka'atayn ma'ahu نعم wato a madina mun sallaci sallar azhur tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu raka'a hudu amma kuma ce na yi sallar la'asar tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan guri guri zulhulaifa wurin da ake ɗaukan miƙati na sallace ta sallah ta ƙasaru na'am نعم وحدثني عن مالك Mm, عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه mm, أنه ركب إلى ريم mm.
فقصر الصلاة في مسيرته نعم في مسيره ذلك shi kenan ƙwala maliku قال قال مالك وذلك نحو من أربعة برد برد to shi kenan wato wannan babi abinda al'imamu malik ya ta korowa a cikinsa ya ta korowa a tsar ne saboda babu waɗansu hadisai wanda suka tabbata cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum ya yi nisan tafiyar da ta kai kaza ya fara ƙasaru saboda kawai sai dai lalamai cikin duhu wato abubuwan da sahabbai suke aikatawa da kuma guragurarrukan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wanda ya yi ƙasaru a cikinsu kawai shi ne abin da al'imamu malik zai ta koro maka nan amma ba wata magana ɗaya wanda ta tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ya ce idan mutum ya yi tafiya wanda nisanta ya kai guri kaza ya fara ƙasaru an gane ko to shi ne za ga gabaki ɗayan shi kawai nan a tsar ne a kawo babu haɗi ciki ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo wato ya haya ya zantar da ni wannan ubaidullahi ne yake ya faɗa ya ce wa haddatsani ya haya an malikin kenan an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhuri an Salim ibn Abdullahi shi kuma ya jiyo daga Salim ɗan Abdullahi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana daga cikin wato masu bin diddigin guraren da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yada zango daga hanyar Madina zuwa Makka. A wannan hanyar duk inda annabi ya yada zango. to shi ma sai ya sauka ya yada zango a nan ko da ba lokacin hutu ba ne don bishiyar da ya san wannan bishiyar annabi ya taɓa sauka a gurin wannan bishiya ɗan ya huta to shi ma in ya je wannan gurin ko da marece ne ko da sassahe ne to ya tsaya ya sauka a nan ya huta saboda littabarruk wato saboda neman albarka wato ga gurin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sauka a gurin an gane ko to shine anan ɗansa salim yake cewa abdullahi ɗan umar annahu rakiba ila rimin haƙiƙa wata rana ya hau saman abin hawansa ya yi bulaguro ya tafi can rim faƙasarar salata fi masirihi zalika wato sai ya gajarta sallah sallah mai raka'a hudu ya yi ƙasarunta a wannan tafiyar tashi saboda rim nesa take da madina ba kusa ba ce ƙala malikun al'imamu malik ya ce wa zalika nahawun min arba'ati burudin wato wa zalika wato nisan da tafiyar da yake tsakankanin madina zuwa gari wato kwatamkacin wato misalin nisan tafiyar burdi hudu ce wato sai in dama tafiya ta kai burdi hudu baridi hudu sannan kuma wato mutum yake da damar yi kasar a maliki yago to ya ce to wannan kwatamkacin nisan tafiyar burdi hudu ce na'am
نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برود يا ذنتر دني يا جيو الإمام مالك وتشيكم يا جيو نافع مولى عبد الله بن عمر an salimin shi kuma ya jiyo daga wato ɗan ɗan mai gidan shi salim ɗan abdullahi ɗan umar anna abdullahi bana umara radiyallahu anhuma haƙiƙa abdullahi ɗan umar yardar allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar ɗan khattab rakiba ila zatin nusubi fa qasarar salata fi masirihi zalika wato ya hau abun hawa wata rana ya tafi wancan guri da ake ce da shi zatun nusub wato ita ma zatun nusub wato wani gari ne wanda tsakankanin shi da madina akwai tazara kama a ce daga nan mutum ya tafi kance ko daga nan a ce mutum ya tafi wato ja taka ko daga nan mutum a ce ya tafi kaza saboda waɗansu sunayen gurin za a kawai kamar ba sunan gari ba ne an gane ko to shi ma abdullahi dan umar ya hau ya tafi can zatun nusub faƙasara zatun nusubi yawa faƙasarar salata fi masirihi zalika wato sai ya gajarta sallah sallah mai raka'a hudu ya yi ta a raka'a biyu a cikin wannan tafiyar tashi an gane ko a wannan tafiya da zai yi wato sai ya gajarta sallah duba da cewa wato nisan tafiyar ya kai nisan tafiyar da za a iya yi wa kasaru qala malikun wa baina zatin nusubi wal madinati arba'atu burudin al-imamu malik yace tsakankanin zatin nusub da madina nisan tafiyar burdi hudu ce wato ta kai nisan tafiyar mil 48 don haka ya halitta shi kuma a yi kasaru kenan na'am
نعم وحدثني عن مالك عن نافع نعم عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة وحدثني
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Nafi shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Umar, annahu kanu yusafiru ila Khaibar. Haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana yin bulaguro daga Madina ya tafi can Khaibar, fa ya salata idan ya tafi can sai ya yi ta gajarta sallah. Wato tun a hanya ya fara ƙasaru, hal ya je shi can ya yi kwanakin da zai kuma idan zai dawo ma haka ne ya ta ƙasarun shi wato tsakankanin haibar da madina guri ne wanda yake mai nisa wajen mil gomiya tara da shida ne kenan yana da nisa sosai ya linka shi ma sau biyu wato mil arba'in da takwas sau biyu kenan na'am نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام شيكنا يا ذن تردني يحيى بن يحيى يا ذن تردني يا جيو دقا الإمام مالك شيكما يا جيو دقا محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري شيكما يا جيو دقا سالم بن عبد الله ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa kana ya ƙusuru salata fi masirihil yawma tamma wato ya kasance yana gajarta sallah yana yin ƙasaru sallah mai raka'a hudu ya yi ta raka'a biyu a cikin nisan tafiyar da take ta yini cikakke duk tafiyar da ya zamanto an yi ta kamar tsawon yini guda kamar daga zandar zuwa niyami wato wuni ne cikakke to wannan yana yin kasaru a cikinta na'am حدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن مع ابن عمر نعم مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة يا زنتر دني يا جو دغا الإمام مالك شي كما يا جو دغا نافع أنه كان يسافر البريدة مع ابن عمر haƙiƙa ya kasance yana yin tafiya wato tafiyar da ta kai baridi guda ɗaya ta kai nisan baridi guda ɗaya tare da abdullahi ɗan umar amma kuma baya ƙasarun sallah an gane ku nan malaman wato malaman hadithi sun yi ta magana sosai akan wato maganar nafi da ya ce annahu kanu yusafiru an gane ko saboda a safaru a larabce suka ce ba a kiran irin tafiya ta baridi guda matsayin bulaguro saboda tafiya ce wanda cike yar kaɗan tafiyar da bata wuce mil uku ba farsahi uku ba wannan ba a ce mata bulaguro an gane ko sai dai a ce tafiya yadda suka ce to malaman luga ta larabci irin su al'imamul baji da makamantansu wato suka ce wannan a nan nafi wato shi ne ya faɗa haka kuma duba da cewa dama na fi shi ba balarabe ba ne maganar shi a larabci ba hujja ba ce na'am نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وقصفان وفي مثل ما بين مكة وجدة نعم وجدة قال وجدة مالك وذلك أربعة برود وذلك أحب ما تقصر إلي في الس- فيه الصلاة to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik haƙiƙa abdullahi ɗan abbas ya kasance yana yin ƙasarun sallah sallah mai raka'a hudu ya yi ta raka'a biyu fi mithli ma baina makkata wa ta'if cikin nisan tafiyar da yake tsakankanin makka da ta'if wato tsakankanin makka da ta'if wajen nisan tafiyar mil 48 ne wa fi mithli ma baina makkata wa usfan da kuma cikin nisan tafiyar da yake misalin tsakankanin makka da usfan wanda shi ma kusan mil 48 din ne wa fi mithli ma baina makkata wa judda sannan kuma cikin misalin nisan tafiyar da ya kai tsakankanin makka da gabar maliya wato ita ce judda wanda shi ma wajen mil 48 ne to abdullahi dan abbas ya kasance yana yin kasaro cikin in yayi bulaguro irin wannan tafiyar al-imamu malik ya ce wa zalika arba'atu burudin wato waɗannan dukkaninsu wato tsakankanin makka da ta'if da tsakankanin makka da usfan wajen kenan idan mutum zai wajen madina kenan da kuma tsakankanin makka da judda wajen maliya kenan to dukansu kowace nisan tafiyar burdi hudu ce wato mil 48 kenan wa zalika ahabbu ma tuqsaru ilayya fihi salatu al-imamu malik yace to wannan nisan tafiyar shine mafi soyuwar abin da ya zo zuwa gare ni cikin abin da ake gajarta sallah wato tafiya sai ta kai mil 48 sannan kuma wato za a fara yin kasaru ya ce wannan shine abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni cikin zantuka na malamai da kuma saɓani nasu saboda a ɓangaren abin da ya shafi kasaru akwai maganganu ɗaiɗai sama da ashirin akan kasaru wanda malamai a cikin littattafansu sun koro su an gane ko a al'imam ibn al-qayyim cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wato ya kawo waɗansu daga cikin maganganun nan haka al'imam ibn al-munzir cikin littafin al-ikhtilafat ya kawo shi haka al'imamu zurkani cikin littafinsa wato a zurkani ya kawo su abul walil baki cikin littafin azurkani ya kawo sharhin motsa malik haka uthmin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ma cikin sharhin da yawa motsa malik ya dan kawo waɗansu daga cikin maganganu na malamai kama da malaman nan na mazhabar dukkaninsu ga baki ɗayansu kowa imma wanda yake ganin cewa sai ya kai nisan tafiyar kwana uku sannan mutum zai yi kasaru amma wanda yake ganin cewa sai ya kai nisan tafiyar yini ɗaya sannan zai fara kasaru amma wanda yake ganin cewa sai ya kai mil 48 sannan za a fara kasaru amma ba wanda yake ganin cewa nisan tafiyar da bai kai mil 48 ba ko kwana ɗaya ko kwana uku za a fara kasaru ba an gane ko in da malaman zahiriya da waɗanda suka biyo bayansu su ne su su ibnu hazamin zahiri dukkan bulaguran da ya ce ya amshi sunan bulaguro ko da mil guda ɗaya ne wato za a iya mai kasaru gane ko saboda a al'ada idan aka ce da guri kaza zuwa guri kaza bulaguro ne suka ce za a yin kasar wana suka ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza kunta wa idza darabtum fil ardi fa falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ya ce wa idza darabtum fil ard idan kuka yi bulaguro a cikin ƙasa wato bai ambaci ba haddi wanda yake sananne wajen fara tafiya kace don haka dukkan bulaguran da ya zamanto a cikinsa za a ce kayi bulaguro inda aka ce inawa ne za a ce ya yi tafiya ba za a ce ba ya tafi unguwa ya dawo akwai bambanci tsakankanin unguwa da kuma bulaguro to in dai aka ce kayi bulaguro to bulaguron nan ba bambanci tsakankanin mil 48 ne mil 80 ne mil 15 ne mil 16 ne in dai bulaguro aka ce kayi to ya halitta kai kasar an gane ko wannan shine ra'ayin su ibnu hazm zahiri sannan kuma da ke su yawanci dama ibnu hazm maganar shi da ga cewa in ya kafa tawa ya dora fa to kan ka samu wanda zai ture mishi ita a zaman lahiya to za a kai ruwa rana za a sha ta saboda shi dama mana ibn hazam shi a yawanci shi kawai dan zahiriya ne hadisi abin da ya tabbatar da ayar qur'ani suka tabbatar ya kacin shi kenan shi ba wani zance ya kwana kwana ya ce to ai tafiya kaza da kaza da kaza a alqur'ani bai ce haka ba maganar abdullahi dan abbas da aikin shi da maganar abdullahi dan umar da aikin su wannan dukkaninsu za su zamanto hujja ne idan ya zamanto sun wafaka wa alqur'ani da sunna amma in suka saba musu ayar qur'ani da sunna aula an yuttaba an gane ko wato akwai maganganu da dama wanda malamai suke a wannan bangaren wanda idan ku koma can za ku za ku ƙara faɗaɗa wa kanku نعم وهل- نعم قال مالك na'am لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية mm, ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك al'imamu malik ya ce la ya ƙasuru salata alladhi yuridu safara ana alladhi yuridu safara wanda yake nufin zai fita bulaguro yau da safe ko da rana ko da marece ko da dare to la ya ƙasuru salata to ba zai fara yin ƙasarun sallah ba نعم ba zai ce ba tun da yanzu karfe uku daga nan mota in ta zo ta damu huce motar difa in ta zo za ta damu huce niyami to a zaur in ta yace ba zai yi kasaru a'a ba zai yi kasaru ba ba zai yi kasaru ba hatta ya khruja min buyutil qarya har sai ya fita daga ɗakuna daga gidajen wannan alƙarya ɗin har sai ya fita daga cikin gidajen wannan alƙarya ɗin dukkan wato dukkan gidan da ya zamanto ana jingina shi zuwa ga wannan gari nasu to sai ya fita daga nan sai ya bashi baya sun zamanto a bayan shi shine hatta tasira khalfahu kenan har sai sun zamanto a bayan shi laisa baina yadaihi wala bi hizaihi min hashe'un wato babu komai na gidajen wannan alƙarya tasu a gaban shi ko a dabura da shi duka a bayan shi suke To, a wannan lokacin ne yake fara yin ƙasaru wala yutimmu hatta ya dukhula awwala buyutil qarya sannan kuma ba zai fara cika sallah ba ya fara yin itimami ba ya fara sallah mai raka'a hudu yayi ta raka'a hudunta har sai ya shigo wato farkon gidajen da suke alƙaryar tasu wannan نعم au yuqaribu zalika ko kuma ya zamanto ya zo dab da garin nasu su sun zo su a bakin kanya ko bakin magasa ko kwanal maji lokacin sallar isha'i ta yi to a wannan lokacin tunda ya zo shi gida sai ya yi sallah ta isha'i raka a hudu ba zai ci raka a biyu ba zai tunda dan bulaguro ne shi tunda yanzu ko daga na aka ce kyak da gudu ya iya shigowa gari Mm, in daga nan za a ce mota ta lalace a ce a tsaya a kwana nan carewa ne ina jin kamshin gidan za a ce mun maza in an kare in an je da kayana a baiwa mai ajiya gobe da sai an je an dauko kawai ya saro ta a kafa an gane ku to alhamdulillah ya alilu innahu subhanahu wa ta'ala
قال موسى